أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وخذها بقوة وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاتحين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الذين لهم في كتاب الله والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آتيك بدا تفسير سورة الأعراف a yau a shirin da ke sau da ramadana shekara ta ma'aikata da shekara ta mutala shekara ta kuɗa da dari kuɗa da nasu da tara yau ma kamar yadda aka saba a zamu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وكتبنا له من الوالي في كل شيء وكتبنا له في كل شيء وكتبها بقوة وأمر قومك يا من أصلها تنبيه دار الرحمن Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama fitar munajati tare da annabi Musa alaihi salatu wa salam yake da annabi Musa ya Musa يستحيلك على الناس بالسالة والكلام ثم آتيتك من الشاكرين سيدي وكتبنا له الوالد wannan istibati ne daga mukhataban da ake wa annan Musa zuwa istibati bayani akan abin da ya samu ya ɗauko cikin munajatin da ya gabata kamar mai tambaya ne ya tambaya menene sakamakon ganawar annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma maganar da ya da Allah وشيء عليه وكتبنا له من أمواه من كل شيء محدثا أو من كان الله سبحانه وتعالى جاءوا بالثورة كلكم يا باشي والنشي ساقاني استتفند سكذباتا كما القرآن الكريم القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يا سوكت آية باية آية tura bayan wata tura daban har aka gama saukar da shi tsakanin shekaru ashirin da uku shi ba da ba su tada yake ba mu labari da cewa wa kalu lula nuzila alaihi qur'anun sunnatan wahida Allah ya ce ka zalika min sabbi da dubi wa daka wa rattalnahu tartila ma'ana kafirin makka suna cewa idan ƙwani gaskiya ne don ne ba a saukar da shi a shure a dunkule bai ne ba kamar yadda muka ji labarin haka ake saukar da sauran littattafai waɗanda suka gaba suka gabata sai Allah ya ce ka zaki ka yi tafi da tuɗi ko adaka wa rattalna da ya faɗi tafafai guda biyu na saukar da ma'ani daban-daban yake cewa ƙwa'anin farafinahu bisa ƙara'ahu wa'adar na alamuki wanda zallawa tanzila cewa ma'ani bai sauko bai ce bane saboda waɗannan sababai to amma a taura an saukar da ita bai ne lokaci guda wasu suka ce a wannan karo da muke magana a kai an ba shi wasu takardu ne wasu alluna waɗanda aka rubuta wasu ayoyi su ne allah yake magana a kansu a inna haza da mutum ula su ibrahim wa musa su musa din su ne waɗannan alluna waɗanda aka rubuta ayoyi an ba shi su a lokacin wannan munajati sannan a taura to ita kuma an saukar da ita ta bane bayan waɗannan alluna wasu ke faɗan haka wasu suka ce waɗannan alluna da ake magana a kai su ne a taura cikin su ne aka rubuta ayoyin a taura shi ne wa katabna da hukun alwari min kulli shay'in mawidatan asali mawidatan dinnan mafuli ne na wa katabna وكتبنا له موعظة موعظة من كل شيء وكتب دانشي وأزلتك من أدوار شمرنا أدنا من كل شيء معه وأزلتك ولم تشك قومي لا شك قومي وقومي وتفصيلا لكل شيء كتب دانشي شمرنا أدنا bayanin komai da komai aka yi zuwa ga mu'izatan wa katabna da mu'izatan wa katabna da tamfilan mu'izatan aka ce yi kulli shay'in wa tamfilan kuma aka ce yi kulli shay'in kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani akan Qur'ani ma farraqna fil kitabi min shay'in tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sai kasance banda Qur'ani babu wani shafi shi da banda Allah ya saukar wadanda suke da bayani komai suke da bayani bayani komai wa'azuka iri iri wadanda Allah yake tsoratar da bayinsa kamar misali a saura shi ne a dukkan shirin mu'ullatan mutafsilar da mutafsilar da kuma shirin shi ne aka dawo asalin maganar da ake a baya a ya musa in yi tafai ka adan nasu bi risalati wa kalami wa kuma a ce da aka dawo kan wancan mukafafa shi da masu iya ba su ke cewa wannan juna wa ka tabna da mutum alwahi da kulle shi mu'amala da mutafila da kulle shi jumla ce ko jumlar ce jumlar ce ne ita mutarida mutarida مكانا وكل ما آتيتك وكل من الشاكرين وكلها بقوتي wannan tsakanin kimar zukarda wa kudha bi kuwati wannan dalili na kudha din nan yakan komawa zuwa ga alwaha din ma'ana a kariki waɗannan alluna da ayoyin da aka rubuta a cikin kuwatin da gaske ana ana mutum jiki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ya ya kuma kitabu su kuwatin sai jiki aka ce aljiku shi ne jiki na hadu ma'ana riki abu da gaske ba da wasa ba ka rike waɗannan alkuna da gaske kar ka yi wasa da su wa an maka ya abu da ahsaniha sannan ka umarci al'ummarka yi riko da abin da yake mafi kyawu a nan ya kudu ya ha ana magana ne akan abin da ya zo na shari'a a cikin asaura saboda asaura kamar ƙur'ani yana ɗauke da wasu ba'azin kisosi na wasu abubuwa da suka gabata a al'ummomi na da akwai wannan akwai kuma amru wa nahyi anan ya abu ya asali hadai ana magana ne akan abin da ya shafi abubuwan na hau abin da ya shafi ilimi ake magana kai kamar yadda aka tsara ta'ala a wata aya yake cewa alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ahsanul qawli shine abin da ya shafi umarni da hali Allah ya ce kai kaza kai abin ya ce ka bari ka bar abin shi sauran abubuwa ibar ne ayoyi ne ana ba su kisosi da bayanai domin ka san yadda za ka sai da rayuwarka al'umma kaza ga abin da suke yi ga abin da ya same su al'umma kaza ga abin da suke yi ga abin da ya same su waɗannan wa'azuzzuka ne a sutofi ibar mai ayoyi ne domin ka sai da rayuwarka saboda koyaushe a koyaushe kakan adam yana buƙatar a tunatar da shi ko tunatar da rayuwarsa akan abubuwan da suka shuɗe na baya cewa ya duba ya auna kansa da wa'incan ya auna rayuwarsa da rayuwar wa'incan me suka yi me ya same su shi ma in yayi wannan abin zai same su irin wannan shi ya sa a nan yake ya kudu ya sanya sai ya ce ba ku yi kudarin ba a nan ya yi intifati ne da wadi zuwa jami yana magana ne akan annabi musa amma bai ce ba ku yi kudarin ba ba kamar yadda ya ce ba ku ta hajji kuwace sai ce ba ku yi kudarin ba yana mukataba da shi da kuma sauran banu isra'ila waɗanda suke tare wasu suka ce daru masu ana nufin masar ne wasu suka ce tsattun gidaje da garuruwa na samudawa wasu suka ce na adawa wasu suka ce na al'amalika su ne waɗanda Allah ya umarci annabi Musa da banu Isra'ila su je su yada wasu suka ce a nan dara ɗin ba sunan gida ba ne suna ne na halaka ana cewa a dara da ta shi ne halaka aka ce ta ɗin isin jinsi ne da maso dara maimakon sa'ori ku jarin fafi zan nuna muku a gidan fasikai makomon wannan gida yaya aka yi da su a zan nuna muku halakar da halakar da fahimtai yana nufin fir'auna da jama'ansa a kan idansu kuna gani za a halakar da su za a nutsar da su a cikin ruwa shi ne dara halaka sauri ku halakar fahimtina wannan ba wani shi ne na luga aka ce daratun aka ce daɗin ya zama to dara wannan dara daga daratu ya zama to halaka kenan shi ne yadda Allah subhanahu ta'ala ya yi alkawari haka nan mutanen annabi Musa da jama'arsa suna ficewa cikin wannan ruwa bayan ruwan ya daskare to Allah subhanahu ta'ala ya kawo wa azzafna sammal akharina ya kawo a fir'auna da jama'arsa sai irin wannan aka narkar da ruwan ya narke ya da halakar da su a kan idon annabi Musa da kuma jama'an sa gaba daya to za mu saka ita anan kamar yadda muka saba za mu yi fassara a takaice saboda taro da muka gayyaci manyan jama'a domin mu cike wannan tafsiri da muka saba yi a duk shekara kuma muka fara tun farkon Ramadan har zuwa ƙarshen sa to kamar yadda muka fara lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka gama lafiya muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ni'ima ta sa wanda da fadalar da shi da ni'imar sa da rahamar sa a yayyada aka fara wannan tafsiri kuma yayyada aka ƙara sa kuma alhamdulillah farko har zuwa kace ba a samu wata matsala ba saboda haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna gode wa manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda da abin da muka samu ta albarkacin sa ne ba wani abu da zai ko waje mu ba tare da albarkacin wannan annabi mafi girma ba saboda haka shi ma muna musu godiya ta musamman kamar yadda kuma muke godewa malamanmu da iyayenmu wanda suke sharrafa mu da zama a wannan waje za su zo su zauna muna jin daɗi da ganin su muna jin daɗi da kasancewarsu a wannan waje farkon wannan tafsiri har zuwa ƙarshe kamar da kuke godiya ga kwamitin wannan masallaci a domin gudunmawa da suka bayar kuke godewa sarkin damasu da sauran mukafafansa su ba wajiri da limamai sun muna muku godiya irin wanda suke bayarwa kamar da muke godewa a ‘yan agaji da suka kasance tare da mu farkon wannan tafsiri har zuwa ƙarshe da tabbatar su ne muke rawa da kimar su da gogar su suke shirya mana wannan waje suke shirya komai da komai har mu gama tafsiri duka muna godiya muna gode waɗanda suke kasancewa tare da mu suna saurara muna gode wa sauran jama'a da sauran abokanai kowa da kowa muna gode masa muna mishi fatan kai muna gode wa kuma jama'a mu na fadar ku wanda muna kirgawa farkon wannan tafsiri har zuwa ƙarshe daban daban sauru suke tun daga mutum zuwa zuwa garin nan kuma a yau ma alhamdulillah ga suna muna tare da su sai imanin imamu da jama'ar ta ta zawiyarsa muna tare da su saboda haka muna musu godiya da wannan tara muna musu godiya da wannan hukumi zanne muna fata Allah subhanahu ta'ala zai cimma musu da muraji ya biya musu da bukata gaba daya saboda haka ba tare da bata lokaci ba akwai manyan mutane da muka gayyata iyayenmu sarakuna da malamanmu na gari da shekunanmu muna tare da su a wannan waje muna jin daɗi kuma da zuwansu to muna so to ba ba ka bakin albarkacin su in suna da wasu sakonni waɗanda za su isar zuwa ga al'umma gabanin su fara isar da nasu sakonni an umarce ni da isar da sako ta musamman a cewa mu ja hankalin matasa da su mayar da hankali akan abin da yake maslaha a gare su san da cewa shekaru a wasu abubuwa ne masu muhimmanci gaya wanda saboda muhimmanci su ne ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa babu wani wanda zai yi shi saurayi matashi ya tsufa face gobe kiyama sai an tambaye shi gabanin ya yi shafu daya yana matashi kafin tsufa ta same shi wacce gudumawa ya ba wa addinin musulunci wacce gudumawa kuma ya ba wa kansa na bautan ubangiji to ganin wannan galibin matasan ma yau suna mai da hankali akan abubuwan da ba su da amfani sai ka ga cewa duk wani gu na aiki a sha sai ka ga duba za ka galibin matasa ne a wannan waje ga shaye-shaye iri-iri a sha jesu a ta kananziri a ta turare a ta abubuwa da yawa wanda Allah ya arzuta ta da hankali da kwakwalwa ya tantance ta da sauran dabbobi har yake cewa wa ta'ala lakum sam'a wal absara wal afida wal afida inna inna sam'a wal basara wal fuada inna da sure Allah ya bambanta tsakaninka da dabba kai kuma da hankalinka kai ki gode wa Allah kai wa Allah kusurci ka ce wa Allah Allah kayi dan adam ka bani hankali ba na so ni san bayar da kaina a zaman to dabba wannan shi ma'anar shan shan kwaya ke shi ma'anar sa ko sun fassara da haka ko ba su fassara ba ko sun sani ko ba su sani ba saboda ka san wannan abu idan ka sha zai ɗauke maka hankali zai dagula maka da hankali zai rikita ka zai sa maka cututtuka cututtuka amma da hankalinka ka sha wannan abu kaga baka gode wa Allah subhanahu wataala da yake mutum ba ka zaba wa kanka da kai ka zamo dabba wannan shine ma'anar wadannan shaye-shaye haka nan mu'amala da mata da zinace-zinace to duk waɗannan abubuwa ne wanda to tari za ka ga matasa suna faɗawa da shi to farkon sakon mu zai kusurce su yi su daina shaye-shaye su daina zuwa wuraren ayyukan banza kallace-kallacen sinadarai ko a waya ko a yi da abin da ya kama da wannan au ko kuma zuwa gidajen bidiyo gidajen a sinima kallon gol ko kuma zuwa filin gol kai ta guje-guje kana wasa abin da ba zai maka amfani komai ba to wannan ka san da cewa Allah subhanahu ta'ala zai tambaye ka akan rayuwarka yaya ka zo ka gudanar akan samusakanka yaya ka aiwatar sai Allah subhanahu ta'ala sai ya tambaye ka kuma matasa a nemi sana'ayi ba zai a zauna ba sana'a ba duk matashi da ya zauna ba shi da sana'a karshe ya zama ɓarawo saboda haka ko da tura bairo ne au ko kuma ko da yankan farce ne sana'a da baya bukatar wani jari na azu a gani ko da wanke kakanni ko da zuwa jeji a tsaro itace a zo ne karka yadda ka zauna haka kurun baka aikin komai haka nan haka nan a a matasa ku kasance cikin masu bautawa Allah subhanahu ta'ala karka yadda kamsu salawati na barin ka a masallaci cikin jami'i da abin da kake yi hiran da kake ake kiran sallah ka nemi inda kusa yake ka nemi inda banɗaki yake ke alwala ka tabbata sauku na farko a sa a kowace sarna baya barin ka sannan kuma idan ba ka da tarbi lokaci ya yi da ka je ka sayo tarbi a kasuwa yanzu zamani ne na yawan yi wa manzo Allah salati kar a bar ka a baya ya kasance a kalla salati kana yi daidai gurgudo in dubu goma goma ne to kofa a buɗe yake ga fili ga ledoki in dubu ashirin ashirin ne ana bukata dubu talatin arba'in arba'in to ana so a yawaita wa manzo Allah salati a yawaita haidala a yawaita zikiri da wannan ne Allah subhanahu ta'ala zai kawar da dukkan fitinu da bala'o'i saboda haka a zamani ya canji da cewa lalle matasa su daina yawo su daina yawon banza su yawaita yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati su yi ta zikiri su yi ta karanta Qur'ani sannan kuma su nemi ilimi idan baka haddace Qur'ani ba farkon himmarka da tunaninka in je baka wuce shekara arba'in ba lokacin karatun Qur'ani da haddace bai kuce maka ba ka sa himma ka dawo makaranta ka yi kokarin ka haddace Qur'ani in kuma ka haddace Qur'ani karka da cewa aiki ya gare karka da cewa ilimi ya gare ilimin sabo dan akwai fannoni ilimi da yawa suna nan suna jiranka fiqhu yana nan yana jiranka tun daga littafin qawaidi zuwa mudawwana wannan fiqhu na maliki kenan akwai fiqhu shafi yana jiranka akwai al-fiqhu hanafi yana jiranka akwai hanbali yana jiranka akwai kuma dalilan fiqhu na nan yana jiranka haka na tauhidi suna nan kuma ana nan ana ana nan tun daga tun daga al-mushida har zuwa al-kubra suna nan suna jiranka ko al-ida'a al-sujina suna nan na jiranka don shi haka na al-nahu kuma tun daga al-jumiyya har zuwa al-kafiyatu shafiya har zuwa al-bahr al-muhit bi baiti dubu biyar suna nan a aji suna jiranka haka in ka shiga sarfu tun daga sarfu wadi ko kuma al-nahu wadi har zuwa a cikin bafi suna nan suna jiranka saboda haka ba ka da lokaci wai ka haddace Qur'ani magana ya kare wannan ba gaskiya bane ana bai kare ba hadisi gashi nahwu gashi a balaga gashi a rubu gashi fatiha gashi yawa ina nan ina jiran ka saboda haka ko ne ilmomi duka ana bukata bayan ka haddace Qur'ani ka zo ka karanta su sannan kuma a bangaren ibada galibi a yanzu muna da karanci firma na ibada mu san da cewa lalle akwai bukatan mu faɗaɗa nafi mu a azumi ya kasance muna da nafi mu na azumi azumi alhamis ne ko litinin ne ko dukkan su ko azumi kwana uku duk wata ya kasance muna yin sa nafi na raka'o'i kada mu mance da raka'a biyu ko uku ko shida ko takwas ko goma sha biyu lokacin mutuha raka a biyu ko ku kafin azahar biyu ko bayan azahar biyu ko kafin la'azar biyu ko shida bayan magaruba biyu bayan isha sannan goma sha ɗaya ko sha uku cikin dare wanda ya kasance na fi ilimin ne na sallah ya kasance muna da nafin jiri a tasbihi subhanallah nawa muke yi muna da nafin jiri a tasbihir Allahu akbar nawa muke yi muna da nafin jiri a haidala la ilaha illallah nawa muke alhamdulillah nawa muke salati nawa muke istighfari nawa muke haka haka nan muna da muna da wurdi a karatun Qur'ani kullum ne yake daukan Qur'ani kafa ta daya ko kwana biyu muke dauka ko kwana uku muke dauka au ko kuma a sati sati ko wata wata ko wata biyu ya kasance muna da wurdi a cikin ibadan da ake bukata a yi da wannan ne za mu ci gajiya da kuma ribar irin rayuwar da muke yi sannan kuma muna kira da harshe kaya cewa tarika ta tijaniya tarika ce ta ilmi ba tarika ba ce ta jahilci saboda haka ne cikin da kaga an nuna maka aka ce ma wani yan tarika ne malaman yan tarika ne za ka zo ka same su mahaddatan qur'ani ne za ka same su masu ilmi ne domin haka irin waɗannan ayyuka da ake yada su a yau da sunan tarika to muna muna karan harshen malamanmu muna cin albasa da harshensu da haƙoransu cewa waɗannan abubuwa ba su da alaƙa da sassa a tsarika ta tijaniya wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya san da cewa in an ce tsarika ta tijaniya ba ƙungiya ba ce kamar sauran ƙungiyoyi da ake kafa su saboda neman duniya tsarika ta tijaniya a yau aka ce za ka karɓa kafin ka karɓa da a ce ma dole ne ka kula da abubuwan da suka shafi shari'a abubuwan da suka shafi shari'a nan abu uku ne dama muhimmai wanda idan ba da su ba mutum ba zai shiga aljanna ba abu na farko za a ce lalle ne shi abin da yake wajibi dole ka kula ka aiwatar da su abu na biyu da abin da yake haramu su a ce dole ka bar haramu abu na uku kuma da abin da yake haƙƙi ne na ɗan adam kama da iyaye har zuwa ƙasa to dan sai ka tabbatar ka ba da haƙi hadisin Allah gaba ɗaya to shi ne Maulana shi Ahmad Tijani wajen kula da duk wani wajibi sai ya buga misali da sallah yake babu wajibin da yake sama da sallah yake sharadi ne za ka karɓi wurin da rika ta tijanina dole ka kula da sallah kuma shi a sallah ya tafi da ra'ayin zahiriya ne ya tsananta ma'anar zahiriya suna ganin cewa in kai sallah kai kadai baka da sallah haka fahimtar maulana shi ahmad tijani yake bai yadda ka karbi murjin ka kai sallah hatta kai kadai ba dole cikin jami'i a masallaci suna zai yadda da cewa kana musu ba ma'ana wajen kula da wajibabbun shari'a gaba ɗaya an buga maka misali da sallah wajen bari dukkan abin da Allah ya haramtar kuma an buga masa misali da barin taba abin da yasa ya buga misali da taba na daya taba din makruhi ne a wajen jumhur ulama in har zai zai ce sharadi ne kabar abin da ake ce ma makruhi min babi aula abin da ake ce mishi haram ba a maganarsa idan malamin ka yace bai yarda kai mu'amala da makruhi ba to magana kuma haramun babu shi to in har ya hana ka shan taba ba zai ce ka je ka sha giya ba ba zai ce ka je ka yi shata ba ba zai ce ka je ka sha kwaya ba ba zai ce ka je a je ka yi sata ba ko ka yi kariya ka yi amana da abin da ya kama da wannan ba haka nan wajen kula da haƙƙin bayan Allah kuma sun yi buga misali da iyaye da ke babu haƙƙin da yake da girma cikin haƙƙin mutane kamar haƙƙin iyaye yake dole ne ka tafi wannan ɗarika to zaka zaka kula da haƙƙin iyaye ka zaka musu biyayya to saboda haka wa'annan abubuwan guda uku kula da wajibi barin haramun kula da mura'atin haƙƙoƙin bayan Allah da su ne ake shiga aljanna su ne kuma sharuɗan karɓar wurin da rika tijaniya saboda haka a yau idan wasu suka shiga cikin gari suna zinace-zinace suna sace-sace suna fasa shagunan mutane suna yawo da 'yan mata suna sun bar sallah ba sa azumi in suka zo suka nasarta kansu zuwa ga ɗarikar tijaniya to duk wanda ya san me ce ɗarikar tijaniya to farko kafin tijaniyawan shi ne da kansa zai kuka cewa wa'annan makaryata ne karya suke su ba yan tijaniya ba farko kafin yan tijaniya mutanen gari su ne kamata su ba da shaida akan wannan saboda kowa a irin waɗannan wurare yana ji ana faɗa cewa sharaɗi ne na mutum ɗarikar tijaniya sai an kula da sallah cikin jami'i a bar makuruki ma ba haramu ba a kula da haƙoƙin bayan Allah gaba ɗaya saboda haka wanda zai aikata wani aiki na haramu ya zo ya ce shi batija ne ne wanda ba batija ne ba ne a gari shi ne farkon wanda ya kamata ya mayar mishi da mutane ya mayar mishi da ranci saboda haka wayannan mutane wayannan yara da matasa muna gaya wa jama'a cewa ba su da ma alaka da musulunci duk wanda baya sallah ba musulmi bane kafiri ne bijiki ne balle a shafa su ga tijaniyawa ko tarika ta tijaniya to saboda haka muka ƙara nana ta wannan bayani a wannan waje waɗannan matasa su ba su bar wa Allah idan kuɗi ake ba su domin su bata tijaniya ba su tarika ta tijaniya su san da cewa tarika ta tijaniya ba wanda ya sai bata ta lamarin ta na hannun Allah ne idan mutum ya ce zai bata tarika tijaniya to shi zai lalace kafin ya cin maburinsa shi zai lalace tarika ta tijaniya kuma kiran tana da ila yau kiyamati saboda haka su sani in babban sanin nasu aka yi idan kuɗi ake biyan su suke zuwa suke ɗaura suke ɗaura kwalban giya a kan ƙur'ani suke yin tijaniya ne su su sha giya suke yin tijaniya ne su su sa cross a wuya suke suke yin tijaniya ne su idan suna yin wannan ana ba su kuɗi ana sabon sanin nasu sani cewa da wannan batanci ba su ba su ɗari da tijaniya ba sannan waɗanda suke kafa da ayyukan kafa hujja da ayyukan su suke bata sunayen tijaniya san da cewa inda hakan zai bata tarika tijaniya da masu kai cikin musulunci cikin musulunci tinji sun bata musulunci sannan kowa ne cikin musulmai akwai barayi akwai mutaya akwai masu luwaɗi akwai mazinata akwai masu cin riba ko akwai masu cikin mutane cikin musulmi ba hakan shi ya bata musulunci ne ya bata musulunci ba ya bata kansu ne kowa zai nazarta ayyukan da suke yi zuwa kansu ne ba zuwa musulunci ba saboda kowa ya zanta qur'ani da hadisi sunnar ma ya haramta wayannan abubuwa to kamar yadda fasikancin fasikai baya bata musulunci haka nan a aiki na banza na ajiya na waɗannan matasa ba zai bata musulunci ba ba zai bata tarika tijaniya ba saboda haka su san da wannan saboda mu idaniyawa alhamdulillah bambancin mu da sauran jama'a shine mu muna da dafari kullu muna karanta sayyidi kullu muna karanta surul mani muna karanta hadithul mani muna karanta hadithul bahr dafari manya manya duk wanda ya fito ya shigo cikin yake zai bata mu za mu hau kansa da sayyidi za mu hau kansa da waɗannan auradi da muke yi za mu da bayan saboda haka da yawa kake ganin masu bashi da rika tijaniya sun yi hatsarin mota sun mutu lokaci guda ba ta ta me yin wannan ya tambayi labarin shugaban sa wanda ya kawo wannan harkar Nigeria wanda ake ce mishi baban sanna ya tambaya ya wani irin mutuwa ne me ya same shi ya tambayi ire-iren su saboda haka in in kuna yi ne saboda ku bata tarikar tijaniya ko musulunci ku san da cewa musulunci ba a iya bata shi da haka in kuma kuna yi ne ganin cewa wannan abu gaskiya ne to ku tambayi kanku da kanku da kuke cewa maulana shek ibrahim inyas shi ne shugaban ku ku daura hotonsa ku bata muku suna ku sha giya abin tambaya a nan shi ne matsayin da kuka kai da kuke kiransa hakika shin shi Maulana Ibrahim ya kai wannan matsayin ko bai ba shi ne tambaya idan ya kai wannan matsayi da kuke cewa duk wanda yayi idrakin hakika ya kai wannan matsayi ba sai ya yi sallah ba ba sai sai ya azumi ba zai yi zina ya sha giya ya sha ta ya sata to abin tambaya shi ya kai wannan matsayi ko bai kai ba idan kuka ce ya kai to dan me yake yin sallah yake azumi wanda maulana shi ibrahim ya a rayuwarsa ta nufi shaida cewa tun da yake ko sallar nafila bai taɓa bari ba ko a gida ko a bulaguro ko sallar nafila bai taɓa bari ba sannan a yana cewa shi abin da bai sani ba shi ne ci da sha da rana a rayuwarsa kaf ma'anar wannan ko shi ne shi kullum da rana yana da azumi ba ana magana wai azumin ramadana bane ko azumi siyamu dawud ko ko a azumin alalis litinin shi bai taba cin abinci ya sha ruwa da rana ba wannan rayuwar da ya gama wanda yana daga cikin al'adar da shi su duk sati sai ya yi sauƙin ƙwari su yi su nan baya barin sa ko a bulaguro ko ba bulaguro ba ranar da ya rasu ma ya yi su sa na wannan rana ka gaya wa kowa wannan to shin wannan shi ne za ku linke ga hotunansa ku sha giya eh ku ce shi naku ne idan kuma kuka ce shi bai yi idrakin wannan matsayin da ake ce mishi hakika ba to muna tambayar ku ta yaya matsayin da shehin ka bai tarar ba kai ka tarar eh matsayin da shehin ka bai tarar ba kuma ta yaya kai kuma kai tarar to saboda haka wannan ba a ja aya ba ba a ja hadisi ba ya nuna cewa wannan fatanci ne jindiganci ne kafirci ne bawani saboda haka duk wani dan hakika ya san da cewa inda zai mutu yau to ya mutu kafiri ya san da wannan kuma muna magiya ga waɗanda suka san su duk wanda ya mutu a cikin su dan Allah dan Annabi kar a mishi wanka kar a sa mishi likafani kar a kai su makabartar musulmi yadda ake ɗaukan mushin jaki a kai a jefar a ɗauki mushin sa a kai a jefar saboda kafiri ne jinjiki ne to saboda haka babu wata dama wata hanya wanda za a zo a shafa waɗannan mutane ga tijaniya ko ɗariƙa ta tijaniya ko idan mutum yana so ya san ɗariƙa ta tijaniya ba zai san su bane zai san ɗariƙa bane ta hanyar waɗannan mutane ya gani ta taban ɗariƙa tijaniya da aka rubuta ya karanta me aka faɗa me aka ce a ciki ba shi sanin ne zai zo ya sani to saboda haka ku tuba ku bar wannan harka idan ku masu rabo ne in kuma ba ku tuba ba ku san da cewa a yau idan ku mutu ku kafirai ku kafirai ne ku kuma ku san da cewa bukatan ku na ɓata ɗariƙa tijaniya wannan bukata ba zai biya ba sannan muna gaya wa matasa san da cewa baya daga cikin ɗariƙa tijaniya ka ɗauki hoton wani shi a cikin gari ko da kana sallah kana azumi kana yawo soyayyen shehunai a zuci yake kawai in kana son su ka karanta kullu Allahu ta zati zati hadiyya a gare ba ta manna kokon kokon kana yawo cikin gari ana nuna ka ba saboda kowa ya san da hakan ai raya ne idan Allah kake son su ba za ka bayyana kokon su nuna wa duniya ina son wani in kuma ba dan Allah kake son su ba sun mayar maka da soyayyar da kake yi ba ruwan ba ta bukatar soyayyar da kake yi hakan baya daga cikin al'adar su a al'adar ta tijaniya kamar da mai abiya kusa su kare da yake fada saka tarbi a wuya ana yawo a cikin gari tarbi aiki da daddare inda gaske kake in kai ta da wata ne ka rike tarbi mana zuwa sallan asuba kai salatu fati dubu arba'in inda gaske kake sai wannan shi ne ya yi da daddare ka kwanta kana tabbaci ka sai gari ya waye ka dauko kafin ka ci ka sa wuya kana yawo a cikin kasuwa dan ƙarya eh to saboda haka abubuwa ne waɗanda ba su da alaka da tarika tijaniya ba su da alaka da musulunci haka kuma matasa suna yawo a cikin gari suna yi saboda haka dole ku koma makaranta ku koma karatu koma makaranta ku koma karatu in baka haddace Qur'ani ba farko abin da yake kanka ka haddace Qur'ani in ka haddace Qur'ani kuma ka sani ga ilmin ka ilmi suna nan suna jiran ka in ka gama kuma ana da bukatan ka shiga makarantar boko ka karanta wani kwastin da zai amfani al'umma musulmai ka zama ko likita ka zama ko injiniya ko ka karanta dai wani kwastin wanda zai amfani al'umma musulmai saboda haka zamani ya wuce da a zo a zauna a zaman kashe wanzo a zauna a gari ba karatu ba harshen ƙwani ba boko ba arabiya wannan zamani ya wuce da ilimi ne ake shi da al'ummar nan gaba saboda haka ba za mu ɓata lokaci ba muna ƙara godiya ga manyan na fada da da sauran jama'a da malamanmu na gari wanda suke kewaye da mu suke sharrafa mu da wannan taro da tsari da wannan tafiyar muna musu dubiya Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya musu da bukata wannan fada ta mu Allah ya albarkace ta Allah ya kawar da duk wasu cikin daga wannan fada fada ya kawar da kuma duk wasu cikin a gari gaba ɗaya a ƙasa gaba ɗaya matsalolin da ake fama a wannan ƙasar nan rashin aikin matasa rashin abin Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana Allah ya shirye da matasan muna ƙara godiya muna ƙara godiya
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya saka da malam da alkhairi karshe karshen karatu malam ya ambaci sunan kungiyoyi da jama'u da al'umma duk ya miƙa musu godiya alhamdulillah mu ma muna miƙa mar godiya da irin soyayyen da ya ɗauka na karanta da al'umma musulmi a cikin wannan wata na Ramadan tun farkon wannan wata har ƙarshen wannan wata saboda haka muna mar addu'a Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana ilaykum ma'rufan fa kafiruhu duk wani wanda ya muku wani abin alheri to ku yi kokarin kwatanta mishi abin da ya muku ina da ba idan ka biyo ma to ka biyo na ko dole hatta to Allah kuma da kafa su mu idan ko ko babu za ku da iya wanda za ku yi mar abin da ya muku to ko roƙa mar Allah ku yi mar addu'a akan duniyar ki da lahirar ki ta har ya gani kun bar mukafa to muna roƙon Allah Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi Allah ya biya mar bukatun shi duniya da lahira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana cewa man suya ilayhi ma'rufun fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan wa qad ablaga fi sana'i wani wanda aka yi musu wani abun alheri aka yi wani mutum kwasu mutane suka ce wanda ya musu abun alheri jazakallahu khairan yace fa qad ablaga fi sana'i hakika sun aini yabo sun kai mutuka baya saboda haka a madadin masu sauraron wannan tafsiri na cikin masallacin nan da na an kewaye anguwan da suke saurara cikin gida duka a harshen su muna cewa malam jazakallahu anna khairan Allah ya saka da alkhairi saboda haka yan uwa ba tare da zamu bata lokacin mutane ba akwai yan uwan mu baki wanda suka zo daga fitin su su da yawa muna burin su koma tun da su ragowar ranar su taruwa gida saboda haka za mu gayyaci ba waziri na mai martaba sarki saboda yanzu ya isar mana sakon da ya zo mana da shi daga mai martaba sarki ko daga fada in ba manta ba duk shekara in ba waziri yana in ba waziri ya zo shi ke wakiltan sarki akan ya isar da sako in ko shi yana nan shi yana samun damar mutuwa saboda haka yau Allah ya kasance ya tafi umara to ga ba waziri ya zo a majalisi buɗe kunne yi wanda sako ne ya zo wa ainihin al'umma musulmi wanda zai amfane mu duniya mu da lahirar mu in wa kafin da bai ba wa ziri ainihin amsaku abun magana duk shekara an saba yau shekaru goma sun sa hutu cikin boko haram din nan duk aka yi da tafsiri ana jerin gwano a raka malam gidan shi tun lokacin da yake islamic center kafin ma ya koma angon to muna sanar yawan musulmi saurwa su jadi ne bana an na bayar mutane haƙuri wannan rikiya na jerin gwanon na an soke shi dan Allah ayi haƙuri addu'an da zai a ƙarshe ko wanda yanzu yanda ya gabatar da wannan rikiya da ainihin gojerin gwanon da zai gaba daya saboda haka ayi haƙuri ya fita ko daga nan kofar masallaci sai ƙara maimaita addu'a shike nan bai shige dan agaji ɗaya biyu da mota za a raka shi da shi da su ba shi da mukarban shi kenan Allah saka da alheri muna ƙara maimaitawa ayi haƙuri wannan rikiyan jerin gwanon nan ban an dage shi ayi haƙuri amuro ba waziri Ah, Nabi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة مسلمين من وجه الله سبحانه وتعالى da ya tara mu a wannan masallaci yau sati uku kullum mukan zo da la'asar mana ya mana wa'azi mana ya fara wa'azinsa a yoga masu islamic center sati daya bayan sati daya na sati uku duk a nan yayi to mun gode wa mana da jama'an da suka yi musu himma suka zo suna yin hidima suka cewa an yi wa'azi kullum lafiya bayan haka mai martabar sarkin gabatar da ran shau hashimi na jirgin mai kuma da da tali wanda yanzu haka yana kasan sarki yana kuma ya umarce ni da in gaya mana sai ya yi ko bayan watan azumi su ringa fata kasar jama'a mu a kan tafarkin addinin musulunci ba sai kawai watan azumi ba mai martaba kuma ya umarce ni da in gaya jama'a mu cewa addinin musulunci fa ba wannan watan za kare ba kar mu zama musulmi cikakke a cikin watan ramadana ramadana wuce kuma mu manta da addinin musulunci wannan musulunci mu bai cika ba musamman ma mu yara kankana na matasa ɗan wana mu lura mu kama addinin mu hannu biyu mana ya mana magana mai tsawo akan mu ɗan matasa mu daina shaye-shaye ana so ba a so mu ne manyan gobe manya-manyan da ake ganin su yanzu su ne shugaban kasa gwamna wayewa da su ma kamar mu ne kan kananan yara to in ba su dace da dabiya mai kyau ba Allah bai bai ba su jagoranci jama'an nan ba saboda haka muna so mu samu shugaba a cikin mu gobe mu ma mu yi alfahari da zuriyarmu da kanmu mu zama yara matasa na gari mu daina shaye-shaye mu daina zage-zage mu daina zaman banza mu daina gulmace-gulmace mu samu abin da zamu yi lokaci ya wuce wanda za mu dangana kuma gwamnati ya mana wannan lokaci ya riga ya wuce dole mu tashi mu yi wa kanmu waye gwamnati mu ne ba gwamnati ba gwamnati shine gwamnati ba mu ne gwamnati musamman ma gwamnatin siyasa wanda mu ne za mu je mu don kula da hannunmu mu zaɓe su mu shakku da shugabannin in ba da haka ba ba taɓa yin gwamnati ba a zamanin demokaradiyya saboda haka mai martaba ya umarce ni da an gode wa duk wanda suka samu dama suka zo nan suna halartar wannan wa'azi na sashi uku wanda ba su samu dama ba suna halartar wannan wa'azi a gida kuma mai martaba bai bar su ba bayan haka mai martaba ya umarce manya-manyan malamanmu yiwa kasar nan da shugaban kasa da gwamnan mu na jiha a zuwa Allah ya ba wa kasar mu zaman lafiya a Allah ya sa addinin musulunci da bukata ta wuce da muke bukata kuma da muke tsammani to bayan haka kamar yadda Allah ya tsara mu nan dukkan mu fatan mu ne Allah ya tsara mu gidan aljanna zuwa gobe kiyama kuma fatan mai martaba ne duk wanda ya samu ya zo wannan a masallaci ya saurari wannan a rufe taro ya koma gidan shi lafiya. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma yadda sun bai yake shi ma Allah ya kawo shi lafiya muna ƙara nuna ta shi ma Allah ya kawo shi lafiya da kawo shi sai a cikin bayanai Allah ya saka da alheri musamman ƴan uwa musulmi matasa kiran da shi ba waziri yayi na game da shaye-shaye da ayyukan asha gari wanda ya ce lokacin da yake cewa mu matasa wanda wasu matasa suna yawan dariya suna son su cire shi to alakulli halin dai ya yi ainihin ga kan harkar shaye-shayen nan da bai da hankali wanda haka Allah saka da alkhairi a saboda yanayin lokaci akwai manyan manyan baki da ya kamata kowanne su ba su dan tsofa albarkacin baki ko da kalima ɗaya biyu ne amma saboda yanayin zurfin lokaci muna neman hakuri a wajen su ya ce mana ai hakuri da Allah yanzu za mu ainihin baiwa imam gori ko imam na wannan masallacin wakilin imam in akwai dan bayanin da zai yi ɗaya biyu domin ko babu sai ya rike da addu'a a dalilin jama'a mutane kowa ya kuma gidansu na sha Allah saka da mutane da alheri
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم جماعة يجيرو سلام دوكو سلام دوكو أدين إسلام دينا rugawo are din awa amal ma a kaina shau gone ayuba manazira awodo e kwazina kalma bawo amma so ne ay kalma falla indiya kalarin manaya awo boro talakin manaya ra yana ne kala a ndi amai kiti guri ni so yana din shi ay kalarin manazira bawa gidi ay kalarin manazira ko kuwa son waye kalar man a fallan jiya mana gyara ako tarbiya nduri doye shi tibri ne ro hangal ginayo awon gila biya de shi kam kura de shi ma tara gararon gayya de gila biya gayya de jidi kolle gudin no ya tara garar tun maro man kam kura da awala galati ma ba shi dikkilan dibila ta bi dibila ya na kam kura de ni maji so Allah ka roku na fille ko yadin nan ya ruya nduri yego am maran ti zaman ne karaben da hura luran karaben da samma to hangan darunya atima ga de bin kala bolle na shi bol darunya a o atima ga a arnan karo adin do ta shi da iro duro tilar wallo ma dai ada ilmu kana program program ada ilmu hawa sha samun kada ta yin ta ta yin cikin amma mana sha aw alari amkur alari mana zan shari aw gaida kada yin cikin su da zaman za zaman za zaman za su zaman duk maraman ka wala falla ka ko ba zaman do ne ya ci dai kai da ma sani ya kai da ma am zaman dai san ji ma fantaya ga yi zaman dufan cin ya kawuri lan da yi zaman kalam girma burutun am tsoro a wala san ji ma kalam zan ta ya zaman din tashirin nan kallo to an nan karo zaman din ayi ma ayi so ya ta yi da ma amma an ji tsoro da dan gila ya zaman din gila din jiya zaman din jin har nan karo am tara da a wasu din no wanda ni kura da ma cikin a kakanni ne wazuna ya wanda karu zai sarauna din ga mai ta wa karu zai sarauna zallalan aliya zai ga wannan rama ganana kama ya ada ilman na ta da mafan zai ba arna wannan karo martu yau hangal gana yau tarbiya duniya zo dalin dirin duniya kuma dina banda tana aulor da shaye shaye sun duzuna a wani waye fannin tara yinde iyu kuna kama ya tara sun gona da wannan ma han duko da yaro to lin turo fata da ma san mako yon dan no ba ti to din amma tatto a kaman de kadar bira mare a wajin amma sabke himma diye tarbiya zaro hangal dina ya lamar ringala maro sabke din to ar ma ka wuri do yin ganala mana gyara kana ringawo ari irin turton da sai mana zuna kana tijaniya yana yau kula a tarika tijani a rin mana tana da shau ahmad tijani da awo gulzuna da abiya ya awo don ya shau ahmad tijani da shi ma gulzu gulzu ya gozan da awo kuma da lura na hadisar gireza lura na hadisar ta kallo kare ma shi ma gulzu awo za mu koyi jin wa bawa amma goza gireza lura na hadisar din ta kallo isiro wannan ma kon zanan din da isiro to arma awo shau ya gulzuna wa to ar manan karo a wani mana gana gana la wani abu nan ai sai na kalaki da wani ma wura la
Allah ba da alheri a da abubuwan da ya fada a cikin harkar kanun ma bayanin da malam ya yi ne ya yin ta harkar kanun saboda akwai tsofi da masu ko a cikin gida wanda ba su aje a hajji hausan Allah ta ga da alheri kafin aje ga gaban addu'a a bawa ziri ne mai martaba yake sanarwa yan uwa musulmi musamman almajirai da suke zama sun zai kewaye akwai addu'a wanda aka saba duk shekara na ɗarewa mai martaba kan wannan kujera na shekara shekaru goma sha biyar zuwa shekarar shi goma sha biyar a kan kujerar mulki saboda haka farko farkon wata ramadan an yi addu'an qur'ani sauka dubu da da niyyar allah wanzar da zaman lafiya da alheru a ƙasar nan gaba ɗaya saboda haka wannan sauka dubun da aka yi za a ƙarƙare a rike da addu'a ranar laraba mai zuwa ƙarfe tara zuwa abin da ya sauwaka duk shekara da manta ba ana yi ya cika shekara goma sha biyar a kan mulki kenan a harara wasu masu kuku sawasan ada suna ile baranje ku kilas mai rukuman sa min ko'ul alhamdulillah sawasan masiya da tafsirar lafiya bin niyyar annan taro awwalan madalilan mai ne ta lasso ta ce gilifanar da yaro duran du'a da suna ne kana nan rinjiro ana nan sun gilifa ya ce ana herin guwa gilifa guwa nan rinjen su tsaye ne da duran jumar da suna awal kita da madalilan annan taro larama ake nada salar ma jirage bula da masu su za a zuwa zuwa rasuwar da suna salar na mai su duran duma da suna da sama so kilfin fatiyatun muratin ya zo kalande ya zo wanda ala na rinjirar da sun jile fayatin wanda ala na rinjiya su yi ala kuma da na rinjiya jile farin su zai yi yalan ana garo ya na so salar larfa a rola nan fatiya duran duma da suna ne yayi a yi ma musulmi babu abin da ya saura sai mu miƙa abin magana da jawamu a laramomi da ina hangen bagwani ari na ainihin mallinari da kuma bagwani yakubu na gwanari samu mita ɗaya daga cikin su ba mana wannan taro da addu'a kowa ya halarta bukatun shi na neri wani ga Allah ya biya bukatunmu na zahiri da na baɗi da abin da muke tsoro ba ji Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye kasan mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu duwan da ya yi himman ko yunkurin zai kare hankalin al'ummar musulmi ko har yi da kasan mu na Najeriya ubangiji Allah girmar Allah girmar Allah ya kiyaye mu da kiyayenci Allah ya dauka musulmi da musulunci duk wanda yake adawa ko batanci da musulmi ubangiji Allah tona tirinci mu mutum mu ubangiji Allah ya gafarta musu fara salatiyar mu wanda suke asibiti da wanda suke gida da wanda suke tafiya da laulayi a jiki duk Allah ya ba su da su lafiya duk Allah ya buƙaci mu gaba daya da wani niyoyin da ziyoyin da bai dokan mu mun halarta na alheri ba duk kuma ya san su ne sharri kuma ban ya san su Allah zai kiyaye mu kwara kwace halarci ne zan ji ga musu da rikin addu'a yana cikin lafiya